نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله إن القلب ملك الجوارح ولذلك فهو أهم ما يجب الاعتناء به فإذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله وإن القلوب تصدع كما يصدأ الحديد لا يدلوه إلا ذكر الله ولها أقفال مفتاحها لهج اللسان بحمده وإدامة العبد لشكره فالذكر جنة الله في أرضه فمن لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين والذكر من أعطيه اتصل ومن منعه عزل وهو قوت قلوب القوم الذي متى فارقها صارت الأجساد لها قبورا وعمارة ديارهم التي إذا تعطلت عنه صارت بوارا وهو سلاحهم الذي يقاتلون به قطاع الطريق وماؤهم الذي يطفئون به نار الحريق ودواء, ودواء أسقامهم التي متى فارقهم انتكست منهم القلوب والسبب الواسل والعلاقة التي كانت بينهم وبين علام الغيوب وهو رياض جناتهم التي فيها يتقلبون وقال شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني الدمشقي رحمه الله الذكر للقلب مثل الماء للسمك فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء أيها المؤمنون عباد الله إن الذكر عبادة سهلة يسيرة ليس فيها دفء مال ولا تتطلب مخاطرة ولا إقداما ولا تستلزم فراغا ولا تستهلك جهدا عبادة يطيقها الصغير والكبير من النساء من الرجال والنساء عبادة تؤدى في كل وقت ومكان ولقد امتدح الله عباده المؤمنين الذاكرين فقال جل شأنه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لا لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار وليس للقلوب قرار ولا طمأنينة ولا هناءة ولا لذة ولا سعادة إلا بذكر الله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ذكر الله تعالى هو الفرج من الشدة واليسر بعد العسر والفرج بعد الهم والغم وهو تفريج الكربات وتيسير الأمور يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله وهو حياة القلب فلا حياة لها إلا به روى البخاري في صحيحه أن أبي موسى العشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت عباد الله إن أزكى الأعمال وخير الخصال وأحبها إلى الله ذي الجلال والإكرام ذكر الله تعالى روى الترمذي وغيره عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأع- بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقهم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله أيها الناس لقد تكاثرت النصوص في الكتاب والسنة وتضافرت الأدلة فيهما في الحث على ذكر الله والأمر بذكره سبحانه بالكثرة وب- وبيان ثواب المكثرين من ذكر الله في آيات كثيرة يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما يقول ابن عباس رضي الله عنه فإذا أكثرتم من ذكر الله تعالى صلى الله عليكم وملائكته وقال جل شأنه والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وقال في شأن الجهاد والحرب يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وقال جل وعلا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وهكذا قال في شأن الحج فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا وقال جل وعلا في شأن الصلوات فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وغير ذلك من الآيات التي فيها الحث على الإكثار من ذكر الله إخوة الإيمان ومما يدل على فضل الذكر عند الله حديث الذي رواه رواه الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين في الأرض فضلا عن كتاب الناس فإذا وجدوا أقواما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى بغيتكم وفي رواية هلموا إلى حاجاتكم عباد الله إن للذكر فوائد عظيمة يضيق المقام عن إحصائها بل يعجز الأقل عن إدراكها وقد ذكر ابن القيم أكثر من سبعين فائدة, لل- فائدة للذكر في كتابه وابل الصيب من الكلم الطيب إن شاء الله تعالى نذكر كثيرا آه، شيئا من آه، يسيرا منها منها أن الذكر يورث الذاكر القرب من الله فعلى قدر ذكره لله عز وجل يكون قربه منه أخرجه البخاري ومسلم أن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أنا عند ظن أبدي بي وأنا معه حين يذكرني إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في وإن ذكرني في, ال- في ملأ ذكرته في ملأ خيرا منه وإن تقرب مني شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولا وقال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون ومنها أيها الناس أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره ومنها إدراك من سبقك في شيء من أمور الطاعات ومنها إن المؤمن إذا كان كثير الذكر فلا بد أن يكون سريع التوبة والاستغفار من الذنوب ومنها أنه يجلب للقلب الفرح والسرور والبسط ومنها أن الذكر يجلب الرزق وينور الوجه والقلب ويقوي البدن ومن فضل الذكر أيها الناس أن العبد إذا تعرف إلى الله تعالى بذكره في الرخاء عرفه في الشدة وقد جاء أثر أن العبد المطيع الذاكر لله تعالى إذا أصابته شدة أو سأل الله تعالى حاجة قالت الملائكة يا رب صوت معروف صوت معروف من عبد معروف ومنها أنه سبب اشتغال اللسان عن الغيبة والنميمة والكذب والفحش والباطل ومنها أنه يؤمن الذاكر من الحسرة يوم القيامة ومنها أن أفضل أهل كل عمل أكثرهم فيه ذكر لله عز وجل بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى uwana masu albarka mu sani cewa hakika ita zuciya da Allah subhanahu wata'ala ya halitte ta ya sanya ta a jiki ko a kirjin kowane ɗan adam wani ɓangare ne mafi mahimmanci daga cikin ɓangarori da suka haɗu ɗan adam ya ginu daga gare su ita ce shugaba ko sarki ko sarauniya ta gangar jikin mutum shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya mata take da kambe da cewa a cikin gangan jikin mutum akwai wata tsoka kulli daya idan ya tsaya ya gyara ta to dukkanin gangan jikin shi ta gyaru amma idan yi sakaci ta lalace ta ɓaci to dukkanin sauran gaban jikinsa gaba ɗaya sun lalace annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai ala wahiyal qalb ku saurara wannan gabar ko wannan tsokar ita ce zuciya ‘yan uwa mu sani cewa zuciya tana yin tsatsa kamar yadda ka san ƙarfe yake yin tsatsa idan ya daɗe a ƙasa ko kuma ruwa ya dake shi ko rana ta dake shi ƙarfen da yake mai kyau yana ƙyalli sai ga zamto ya yi tsatsa ya yi ja babu kyan gani amma babban abin da ke wanke tsatsar da ke fitowa a cikin zuciya shine ambatan Allah shine zikirullah ambatan Allah mu sani yan uwa zuciya tana da mukullai da suke rufe ta kaf ya kasance babu wani alkhai da ke shiga cikinta babban abin da ake sawa mukullin da ake amfani da shi wajen buɗe zuciya shine zikirin Allah maɗaukakin sarki yan uwa mu sani cewa zuciya wuta tana kamawa a cikinta ya kasance ta yi zafi kamar yadda ka san injin mota yana yin zafi babban abin da ake yayyafa wa zuciya ruwa da shi shine ambatan Allah maɗaukakin sarki yan uwa babban malami ibn taimiyyat al-harrani Allah ya ji kansa da rahama yana cewa yadda zuciya take ga a cikin gaggan jikin mutum shine kamar a kifi ne a cikin ruwa yaya halin kifi zai kasance lokacin da aka fito da shi daga cikin ruwa zai rayu amsa shine ba zai rayu ba to haka zuciya take a jikin gangan jikin mutum idan baya ambatan Allah babban abin da yake raya zuciya yake farfado da karsashinta shine ambatan Allah madaukakin sarki daga lokacin da zuciya aka daina ambatan Allah aka daina zikiri to wannan zuciya yadda ka san idan an fito da kifi daga cikin ruwa zai mutu to haka zuciyar da take cikin mutum za ta mutu Allah madaukakin sarki ya samu dace dan uwa mu sani cewa zikiri wata ibada ce mai sauki mai saukin fada a baki ba ta buƙatar sai ka sa kuɗi za ka yi zikiri ba ka bukata sai ka yi motsi da jikinka ka yi gudu ko ka yi tafiya za ka yi zikiri kana kwance za ka yi zikiri kana tsaye za ka yi zikiri tafiya kake yi za ka yi zikiri duk wani aiki da kake ba zai hana ka ambatan Allah subhanahu wa ta'ala ba saboda haka zikiri aiki ne mai ɗimbin lada mai falala amma kuma mai sauki Allah madaukakin sarki ya bamu wannan saboda rahama a gare mu shi yasa Allah madaukakin sarki ya yabu bayinsa masu ambatansa a cikin ɗaya daga cikin ayin alƙur'ani mai girma yace inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab Allah subhanahu wataala ya ce hakika a cikin sassabawar dare da rana inna fi khalqis samawati wal ard hakika a cikin halittar sammai da kasai wa ikhtilafil layli wan nahar da kuma sabawar dare da rana la ayatin li ulil albab tabbas hakika akwai ayoyi da masu hankali ya kamata su dauka a cikin halittar sammai da kasai da yadda rana za ta zo ta maye gurbin dare ko dare ya zo ya maye gurbin rana a waɗannan abubuwan da Allah subhanahu wata'ala yake gudanarwa yau da kullum to duk mai hankali ya san ba su suke yin kansu ba akwai mai yin su shine Allah madaukakin sarki to sai Allah madaukakin sarki yake so ya ga mana suwaye masu hankali waɗanda suke lura da irin waɗancan izina ta jujjuyawar lokaci da Allah subhanahu wata'ala yake yi sai ya ba mu labarin sai ya ce allazina yadhkuruna Allah qiyaman su ne waɗanda suke ambatan Allah madaukakin sarki suke zikiri a tsaye wa qu'udan idan sun zauna ma suna yi wa ala junubihim haka na idan sun kwanta ma suna yi wa ya tafakkaru na fi khalqi samawati wal ard suna tintintini game da halittun sammai da kasai rabbana ma khalaqta hadha batilan suna cewa ya ubangiji hakika baka halitti waɗannan halittu da muke kallo sama da ƙasa da abin da suke kewaye da su ba batilan ba tare da wata manufa ba kawai don barna subhanaka faqina azaban nar sarki ya tabbatar maka ka tsare mu daga azabar wuta ‘yan uwa mu kalli wannan ayar da kyau kallo na biyu za mu ga abin da Allah subhanahu wata'ala yake so ya karantar da mu a cikinta shine dukkanin waɗanda aka ambata a cikin wannan ayar za ku ga su Allah maɗaukakin sarki ya ambata ko ya rika a matsayin masu hankali duk yadda mutum yake gari yana da hankali ko yana da hangen nesa matuƙar baya ambatan Allah baya zikiri wannan hankalinsa da gagge ne tauyayye ne masu ambatan Allah dare da rana a zaune a tsaye a tafiye waɗannan su ne cikakkun masu hankali ‘yan uwa’ ‘yan uwa mu sani cewa hakika dukkanin wani hali ko a yanayi da mutum ya shiga na damuwa ko na bakin ciki babu abin da ke iya warware masa wannan damuwa ko bakin ciki sai ambatan Allah Allah madaukakin sarki ya halicci zuciya ya sanya mata bangarori guda biyu akwai bangaren farin ciki akwai bangaren bakin ciki kowanne ɗaya daga cikin wani lokaci farin ciki kan same shi yayi murna ya ji daɗi wani lokaci kuma akasin haka bakin ciki ya kan masa ya dame shi ya rasa inda zai sa kansa to duk wani abu da zaka yi dan uwa duk wani abu da zaka yi kokarin yi dan ka fita daga cikin wannan hali na damuwa ko bakin ciki ba zai fitar da kai daga wancan hali ba idan ba ambatan Allah kai ba Allah subhanahu wataala ya ce allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah waɗanda suka imani sannan zukatansu suka nutsu da me da ambatan Allah sai Allah ya ce ala ku saurara bi dhikrillah tatma'innul qulub da ambatan Allah ne kadai ku kalli abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa da ambatan Allah ne kadai zukata suke nutsuwa shi yasa dan uwa ina wanda yake cikin damuwa ina wanda yake cikin bakin ciki ina wanda wani abu ya dame shi to babban mafitarka shine ambatan Allah dau Qur'ani ka karanta kama salatin annabi kama istighfari kama hailala da tasbihi da hauqala insha Allah ta'ala Allah zai fitar da kai daga halin da kake ciki amma duk wani abu da mutum zai zai yunkurin yi ko ya ce shi akwai wata waka da take burge shi idan ya ji tana ɗauke masa bakin ciki wallahi wannan waka sai dai ta ƙara masa bakin ciki akan bakin cikin na da wani zai ce shi akwai wani fim da idan ya kalla yana sa shi farin ciki ko ya sa shi nishaɗi wallahi wannan nishaɗin da zai sa ka bakin ciki ne a ƙarshen sa fiye da bakin cikin da kake ciki haka nan wasu abin da suke gani idan sun shiga cikin damuwa shine su shaye-shaye su sha kayan maye domin hankalinsu ya gushe idan hankalinsu ya gushe kafin su fito ko su dawo hayyacinsu to wannan halin da suke ciki sun manta shi a'a wallahi ba haka bane dan uwa lokacin da mutum ya sha kayan maye hankalinsa ya gushe yana dawowa daga hayyacinsa idan bai wasa ba wannan abin bakin cikin da ya sa shi shan kayan maye shi zai fara tunowa ina amfanin baɗi barai babu dan uwa abu ɗaya ne zai gusan maka da bakin cikin da damuwar da kake ciki ala bi zikrillahi tatma'innul qulub da ambatan Allah ne kadai zukata suke nutsuwa shi sa ɗaya daga cikin magabata game da ibn al-qayyim kawo a cikin littafin sa wabili sabi ke cewa qala ba'd al-arifina ɗaya daga cikin masana Allah yana cewa wallahi muna cikin wani hali na jin daɗi da annashuwa wanda da a ce masu mulki sun san irin halin da muke ciki da sun ɗauko makamai sun yi zuga sun zo sun yaƙe mu sun ƙwace wannan halin da muke ciki wannan hali ne shine jin daɗin rai da walwala da farin ciki saboda ambaton Allah maɗaukakin sarki babu abin da yake kawo sa'ada ka ji ranka wasai babu abin da yake damunka wallahi sai ambaton Allah ala bi zikrillahi tatma'innul qulub yan uwa mu sani cewa dukkanin zuciyar da ta wofinta daga ambatan Allah mutum ya zamto ga falalle ba ruwansa da ambatan Allah maɗaukakin sarki yau yana wajen kiɗa gobe yana sauraron waka jibe yana wajen hira ba abin da ya shafe shi da ambatan Allah maɗaukakin sarki to ko shakka babu zuciyarsa ta ɗauko alamar mutuwa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya gaya mana cewa misali muminin ko mutumin da yake ambatan Allah maɗaukakin sarki da wanda baya ambatan Allah maɗaukakin sarki misalin su ko kwatankwacin su shine misalin rayayye da matacce misalin mutumin da ya mutu baya iya motsi sai dai a juya shi sai dai a ɗauke shi komai sai dai a masa da kai da kake rayuwa ka kake motsi kake zuwa inda kaga dama ɗaya ne hal yastawiya ni masala la wa alfu kalla har abada ba su zamto guda ɗaya ba haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce yan uwa mu sani cewa ɗaya daga cikin ibadu mafi girma da addinin musulunci ya kwadaitar da mu rinka yi saboda girman su da falarsa shine ambatan Allah madaukakin sarki yawan ambatan Allah madaukakin sarki hadisi ya tabbata wanda Imam Tirmidhi ya fitar da shi daga sahabi Abu Darda Allah ya kara masa yarda yana cewa ala ukhbirukum bi khairi amalikum yan uwa bari ku ji abinda Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa yace ba na ba ku labari da mafi alkhairin ayyukan da kuke aikatawa ba bi khairi a'malikum mafi kai alkhairin ayyukan da kuke aikatawa wa azkaha inda malikikum kuma mafi tsarki a wajen mamallakin ku shine Allah madaukakin sarki wa arfa'uha fi darajatikum kuma yafi ɗaukaka darajar ku ya kai ku can kololuwar inda ba ku zaton za ku kai zikiri yana ɗauka ɗan adam ya kai shi inda baya san inda baya san zai kai wa khairul lakum min infaqil wariq dhahabi wal wariq annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa wannan aikin ya fi muku alkhairi sama da ka ciyar da zinare ko azurfa wa khairul lakum min an talqaw aduwakum hakanan yafi muku alkhairi sama da kwaɗi da abokan gaba ku sare kawukan su ko kuma su sare kawukan ku ƴan uwa kowa anan ya san farlash da shara take da ita dan mutumin da ya daukan sakale shiga filin jihadi ya je yaki kowa ya san irin falalar da Allah madaukakin sarki yake bashi su ne Allah subhanahu wataala ya ce kada kada ka taba dauka sun mutu rayayu ne Allah yana ajarta su to amma tun da ka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce wannan aikin da zamu ambata ya fi falala sama da mutum ya ɗauki kansakali ya shiga filin daga ko a kashe shi ko ya kashe wata buribu a naka makalu sabai suka ji abin gashi nan ya yawa a falala ce da martaba ruwa ruwa ga ta nan kalu sai suka ce bala ya rasul ya manzan Allah a gaya mana menene wannan muna so mu ji shi sai annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ce zikrullah ambatan Allah ambatan Allah shine abin da ya fi duk waɗannan abubuwan da muka ambata ƴan uwa Allah azurta mu da ambatansa ‘yan uwa hakika dalilai masu yawa a cikin alkur'ani da hadisin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sun zo wanda suke kwaɗaitar da mu yawan ambatan Allah maɗaukakin sarki ‘yan uwa za ku samu duka ibadun da muke da kullum babu ibadar da ake yin sa da yawa kamar zikiri babu shi shiga gida akwai zikiri fita daga gida akwai zikiri shiga masallaci akwai zikiri fita daga masallaci akwai zikiri shiga ban daki akwai zikiri fita daga ban daki akwai zikiri sa kaya akwai zikiri cire kaya akwai zikiri cin abinci akwai zikiri gama komai akwai zikiri yan uwa fitowar ka to masallaci akwai zikirin da ake so ka rinka yi komai da ka sani naka zikiri ne yan uwa shi yasa alqur'ani kullun zaku ji na cewa mi zikiri da yawa wazakirina allaha kaseeran wazakirat kullun mi zikiri da yawa wasu ibadun yan uwa zaka ga idan an shiga cikin tsanani ko da moto ake a rage su sai a samu rangwame sai a ce a yi su kaɗan ko kuma a rage su saboda me saboda an shiga cikin wani hali amma zikiri da halin da ake shiga to ake a ƙara shi ma a yi shi da yawa Allah subhanahu wata'ala ya yi wallazi na amanu zkurullaha zikran kafira ya ku wanda kuka imani ku ambaci Allah ambato mai yawa ba dan kaɗan ba wasabbihuhu bukratan wa asila ku tsarkake Allah madaukakin sarki da safe da yammaci sai ce huwa allazi yusalli alaikum shine wanda yake muku salati wa mala'ikatu da mala'ikunsa li yukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur dan ya fitar da ku daga cikin duhai izuwa me izuwa ga haske wa kana bil mu'minina rahima Allah madaukakin sarki ya kasance mai rahama ne ga bayan sa mu'minai Abdullahi dan Abbas habarul umma yake cewa yawan salati yawan ambatan Allah da zikiri ga Allah madaukakin sarki ɗaya ne daga cikin dalilan da yake sa Allah madaukakin sarki rinƙa maka salati dan uwa duk lokacin da kasance ba mai yawan ambatan Allah to wancan kuma shi zai kai ka ka samu falala ta gaba shine me Allah da mala'ikunsa za su rinƙa za su rinƙa maka salati Allah zai ma salati mala'ikun Allah za su rinƙa maka salati Allah ya samu daga cikin su ɗan uwa kada ku manta a cikin suratul ahzab Allah subhanahu wata'ala ya kawo siffofin mutane kusan guda goma innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati wal khashi'ina wal khashi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was sa'imina was sa'imati wal hafizina furujahum wal hafizati wal dhakirina Allah kathiran wal dhakirati duka ku kalla bai ce a yi da yawa ba sai da ya zo ƙarshe ce wa zakiri na Allah kasirin da masu ambatan Allah da yawa maza wa zakirati da masu ambatan Allah da yawa mata duka da gaskiya da haƙuri da kaza duk kawai ya ce a yi amma da ya zo ambatan Allah sai ce wa zakiri na Allah kafirin wa zakirati ya ce addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima Allah tare da musu wata irin gafara ta musamman da lada mai yawa dimbin lada da Allah madaukakin sarki shi kadai san yawansa Imam Nawawi a cikin littafinsa Al-Adhkar ya haikaito mana cewa an tambayi ibn sala cewa ya za a yi bawa ya kasance daga cikin azzakirin Allah kafiran wa zakirat yace idan ya kiyaye addu'o'i na yau da kullun da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zai kasance a cikin su annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace idan mutum ya tashi da daddare ya tashi matarsa idan ta ki tashi ya shafa mata ruwa a fuska ko ita ta tashi da daddare ta tashi mijinta idan ya ki tashi ta shafa bar ruwa a fuska su tashi shi kiyamar laili za a rubuta su daga cikin azzakirin Allah kafiran wa zakirat ‘yan uwa Allah maɗaukakin sarki lokacin da yake mana bayani game da sallar juma'a ya ce fa'iza ƙudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah idan an gama sallar juma'a to ku watsu akan ƙasa kowa ya tafi neman abincinsa amma duk da haka Allah maɗaukakin sarki sai ya ce wazkurullaha kafiran ku ambaci Allah da yawa idan ka tafi kasuwa ka tafi ofis ka tafi wajen sana'a ka ta hannu duk inda ka je kada ka manta da ambatan Allah da me da yawa hadisi ya tabbata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake ga mana cewa Allah yana da wasu mala'iku masu yawo a ban kasa su aikin su kenan kawai ba waɗanda suke rubuta ayyukan mutane bane a'a su Allah madaukakin sarki ya sanya su aikin da za su yi kawai shine su rinka yawo a doron kasa me aikin su da zarar sun gama su zikiri suna ambatan Allah sai ɗaya daga cikin su ya ce halummu halummu ku zo halummu ila bughiyatikum ku zo ga abin da kuke nema ga abin da kuke nema masu zikiri annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce da sun zo sai su yi rumfa sai wannan ya rufe wannan wannan ya rufe wannan haka sai su rufe masu zikirin nan sai sun tabo sama idan sun koma ga Allah madaukakin sarki Allah zai tambaye su ba dan bai sani ba ya ce musu ya kuka baro bayina mun baro su suna zikiri suna ambatan Allah suna tasbihi suna tahmidi suna kaza Allah maɗaukin sarki zai tambaye su ya ce sun taɓa gani na ne suke wannan ambatan Allah haka mala'iku su ce ya ubangiji ba su taɓa ganin ka ba Allah zai ce musu da sun taɓa gani na kuke gani sai su ce ya ubangiji da sun ƙara himma akan wannan abin da suke Allah maɗaukin sarki zai tambaye su to me suke nema suke ta wannan zikirin da ambatan Allah ya ubangiji suna neman aljanna ka ne suna neman tsari daga wutar ka ne sun taba ganin aljanna sun taba ganin wuta ba su taba gani ba ya ubangiji da sun taba ganin aljanna ko wuta ya yasi za su kasance mafi kwaɗayi da ita kuma mafi gudu ga wuta sai annabi tsira da mace tsara tabbata a garshe sai Allah madaukakin sarki ya kalli mala'iku ya ce fashhadu inni ghafartu lahum ku shaida dukkanin su na gafarta musu to a cikin ɗaya daga cikin mala'iku sai ya ce ya ubangiji akwai ɗaya daga cikin su ba zikiri ne ya kawo shi ba shi wani ya zo wata bukata ce ta kawo shi wani ya zo nema a ciki ba zai iya ganin sa ba sai ya gama zikiri sai ya zauna shi ma a cikin masu zikirin shi ba zikiri ne ya kawo shi ba sai Allah madaukakin sarki ya ce shi ma ku rubuta shi a cikin waɗanda aka yi wa gafara humul qaumil ladina la yashqa jalisuhum mutane ne da masu zama a cikin su ma baya tsiya me zama da su ma ko da ba zikirin ne kawo su ba ba zai zamto matsiyaci ba shi ma wannan gafara ta shafe shi yan uwa ibn al-qayyim al-jawziya a cikin littafin sa wabil sayyib yace zikiri yana da falala kusan fiye da guda ɗari amma shi ya iya ambata gudan kusan guda saba'in da hudu ne ko wani amma kamancin haka a ciki a gurguje ga kaɗan daga ciki na farko yan uwa zikiri abu ne da yake kusanta mutum ga Allah maɗaukakin sarki zikiri abu ne da yake kai mutum dab da Allah maɗaukakin sarki kowanne mutum burin sai kasance ya samu kusanci da Allah maɗaukakin sarki to in kana so ka samu kusanci ga hanya mafi sauƙi shine kalazamci zikiri kai ta ambatan Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki ce fadkuruni azkurkum ku ambace ni sai na ambace ku me yake me yake sa mutum ya ringa ambatan mutum shine sansa da kuma tunawa da shi mutumin da baka damu da shi ba ka ringa ambatan sa ne saboda ka ambatan Allah subhanahu wataala shi ma zai ambace ka ambatan sa kuma shine yayi me ya kusanto da kai zuwa gare shi shi sa hadisi ya tabbata ubay dan ka'ab ɗaya daga cikin makaranta alƙur'ani daga cikin sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam zai same shi ya ce ya ubayyu inna allaha amarani an aqra alayka alquran Allah madaukakin sarki ya umarce ni ni manzon Allah na karanta maka qur'ani kai ubayyu ubayyu yace Allah madaukakin sarki ya ambace ni da sunana yace ubayyu annabi yace eh sai fashe da kuka Allah ya ambace ni yace ni me yasa saboda ubayyu ubayyu bawa ne mai yawan ambatan Allah madaukakin sarki kaji Allah madaukakin sarki ya ambace shi yasa annabi ya karanta masa alqur'ani annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cikin hadisi kudisi ana inda zanna abdi bi wa ana ma'ahu ne zukurun ina inda zatan bawa na yake kuma ina tare da shi duk lokacin da ya ambace ni duk lokacin da kake zikiri to kana tare da Allah madaukakin sarki haka haka ya faɗa subhanahu wataala yace idan ka ambace shi a cikin zuciya a cikin zuciya ka zai ambace ka a cikin a cikin zuciya idan ka ambace shi a cikin mutane ko a cikin jama'a zai ambace ka a cikin jama'ar da suke ta sun fita ka alkhairi kai a cikin mutane ka ambace shi kuma zai ambace ka a cikin mala'iku al-mala'ul a'la idan ka so idan idan ka zo wa Allah madaukakin sarki kana tafiya sai ya zo maka yana gaggawa ma'ana Allah madaukakin sarki duk lokacin da kake ambatan sa yana ƙara kusanci da kai ne daga cikin falle zikiri yan uwa akwai nesan ta kai da shedan babu babban makin da yake da baibaye dan adam kamar shedani Allah subhanahu wataala da kansa ya fito ya ce inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa haka Allah yace shaytani makiyin ku ne ku rike shi a matsayin maki sai Allah yace so fa yake tattara ku da ku da shi da daman ya san ya kafirce ku shiga cikin wuta Allah kiyaye to baka da maki kamar shaytan to lokacin da kake ambatan Allah nesa kake yi da shaytan lokacin da baka ambatan Allah kusanci kake ƙara yi da shaytan shi sa annabi Allah madaukakin sarki cewa in ma yanzu gannaka min ash-shaytani nazghun fasta'id billah duk lokacin da ka samu wani zunguri daga shaytan to kai sauri ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai nesa da kai gwargwadon ambatanka ga Allah gwargwadon nesancin ka da shaitan wallahi dan uwa gwargwadon yadda ka shiru ka gafala game da ambatan Allah gwargwadon yadda shaitan zai matso kusa da kai ya rungume ka lokacin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi game labari game da addu'a shiga gida yace kowace kofar gida akwai shaidanu sun zo sun tsaya kofar gida da mutum ya je shiga za su ce alhamdulillah gashi nan za mu shiga tare da mutum ya zo idan ya ce bismillahi walajina wa bismillahi kharajina wa alallahi rabbina tawakkalna sai ya shiga cikin gida sai shaɗan ɗaya kalli ɗaya ce to ya za ku da mutumin da an riga an isa masa sai ku juya mu tafi amma da zaran mutum ya zo kawai shikenan kai tsaya shiga gida yana masifa yana bala'i da shikenan sai shaɗanu su bayansa su ci abinci tare da shi su kwanta tare da shi kai hatta ma jima'in iyalinsa lokacin da shaɗani mutum yake yi ba dole a tafi ya haf shaɗan ba abin da yake faruwa kenan abbatan Allah ‘yan uwa shine maganin komai daga cikin abin da a yake na falar ambatan Allah ‘yan uwa shine za ka riski mutumin da ya wuce ka wajen ɗa'a za ka samu wani ya fi ka sallah wani ya fi ka yawan azumin nafila wani ya fi ka yawan kuɗi shi sa ya fi ka zaka wani komai akwai za ka samu wanda ya fi ka to abin da za ka kai kuma ka kamo shi ne yawan ambatan Allah maɗaukakin sarki kada kuma ta hadisin da sahabbai talakawa suka zo wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare suka ce zahaba ahlud dusuri bil ujuri wad darajatil ula ya rasulullahi mun fa muna da korafi masu kuɗin duk sun tafi da ladan muna sallah suna sallah muna azumi suna azumi kuma sai su zo su yabi kuɗi mai yawa su sadaka mu ina kuɗi ya ayyuha nasu ne mu sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce ba na ba ku labari abinda idan kun aikata shi za ku kamo shi ba za ku wuce wanda bai zo inda kuke ba wanda kuma ya wuce ku za ku kamo shi sabai suka ce ya rasulullahi a gaya mana a gaya mana yace ku ce subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah 33 lokacin da ku zo yin sallah kun ga da me zaka kamo abin da ya wanda ya wuce ka shine sallah wani mutum yazo zan annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ya rasulullah inna shara'il islam qad kafurat alayya al'amuran shari'a musulunci ne fa sun min yawa ya rasulullah ga sallah ga azumi kuma shi farkon shiga musulunci ne a ga mun wani abin da idan na yi shi zan cimma duk waɗannan abubuwan sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce la yazalu lisanaka ratban min dhikrillah kada harshen ka ya bushe danye a cikin ambatan Allah madaukakin sarki yan uwa daga cikin amfani na ambatan Allah madaukakin sarki shine duk lokacin da mutum yake yawan ambatan Allah maɗaukakin sarki yake yawan zikiri idan a cikin yalwa idan ya shiga damuwa ya shiga cikin kunci da zarar ya daga hannu yayi addu'a ko yayi zikiri sai mala'ikun da suke kusa da Allah su ce ya ubangiji wannan sauti ne sananne daga mutumin da yake sananne da mun saba jin muryarsa amma mutumin da baya yawan abatan Allah fa sai haza sautun munkar mai rajulun munkar mutum ne munkari ba mu san shi ba yan uwa daga cikin ambatan Allah amfanin ambatan Allah madaukakin sarki akwai a kautar da kai daga yawan giba da annamimanci da ƙarya duk lokacin da bakin kai kasance ya jike da ambatan Allah madaukakin sarki ina kake da lokacin da ka zauna kana giba ina kake da lokacin da zaka zauna kana ƙarya kana faɗin abin da ba daidai ba bakin ka ya jike da ambaton Allah madaukakin sarki yan uwa da ƙarshe kamar yadda na ga mana abubuwa ne masu yawa sun kai guda 74 kamar yadda Ibn al-Qayyim ya kawo amma wannan lokaci da na hudu ba ba zai bada dama ambaci dukkanin su ba sai dai za mu ambaci iya abin da Allah subhanahu wataala ya kaddara za mu ambata ne domin mutane su amfana da shi yan uwa mu sani cewa babban abin da zai kai mu zuwa ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin ambaton Allah shine yi kokari ka kiyaye lafazi da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi amfani da shi idan zaka yi zikiri kokari ka samu tasbihi irin na annabi tahmidi irin na abi na annabi salatin annabi irin na annabi duk abin da zaka yi ba za ka rasa wanda annabi ya baka dauko shi ko da akwai wanda wani yayi ko da ba mu ce ba shi da kyau ba a'a yana da kyau ka bar shi sallamna tasliman jadilin yana da kyau amma da na annabi da na da wancan din wanne yafi to kai na annabi shine abin da yafi Allahumma izal islam wal muslimin wa azilla shirka wal mushrikin wa dammir a'daka a'da ad-din wa ansur ibadak al muwahhidin wa ahmi ghayat ad-din ya rabbal alamin wa qumu ila salati yarhamukum Allah